بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولما كانت هذا حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء وهي مشتملة على خبر وتحريم ولم يأت من ادعى نفسها بحجة البتة والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هل هو خبر أو نهي أو إباحة فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفا وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة فيكون نهيا له عن نكاه المؤمنات العفائف وإباحة له نكاح المشركات والزواني والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصيح حملها عليه فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه ويصان كلام الله عن حمله على ويصان ويصان ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية فأي فائدة في الإخبار بذلك ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه ثم قال الطائفة هذا عام اللفظ خاص المعنى والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة وهي عناق البغي وصاحبها فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية وهذا أيضا فاسد فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها وقال الطائفة بل الآية منسوخة بقوله وأنكهوا العيام منكم وهذا أفسد من الكل فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح وحرم نكاح وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم فأين الناسخ نعم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai tarin yawa marar iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata goma ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine sha shida ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiya wanda shi ne darasinmu na sittin da tara ne ko? a saba'in daidai? sai darasinmu na saba'in daidai a karatun littafin izafatul lahafan fi masaid shaitan malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala muna kusa da ƙarshen babi na tara inda har yanzu dai malam ke mana bayani akan fasadin da ke cikin da kuma yake tattare da manya-manyan laifuffukan nan bayan ya gama da maganar shirka da kuma abin da ya shafi yanzu ya shigo mana abin da ya shafi zina da liwatsi to ya tsaya akan ayan nan ta suratul nur wanda akan ta muka tsaya darasin da ya gabata wanda gaba ɗaya darasin nasa yana da alaƙa ne da tafsirin alƙur'ani mai girma musamman dai akan wannan aya ɗin ba don komai saboda alaƙar da take da ita da abin da yake so ya faɗa abin da yasa ya kawo ta shine tabbatar da alaƙa tsakanin zina da shirka cewa ko a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su shine ya faɗi cewa walamma kanat hada halal zina ko halu zina yayin da wannan ya zama shine halin zina abinda ya gabata na muni da lalata zuciya da nesanta bawa daga ubangiji in dai har mutum mazinaci ne to Allah madauki yana nesanta shi to yace kana qarinan lishirki agwame suke da shirka ma'ana wurare da yawa an gwama su an hada su ‘yan uwan juna ne da shirka da zina a fi kitabin lahi a ƙur'ani shi ne sai kawo wannan shi ƙala ta'ala azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin to shi ne ya kawo mana wannan aya kuma yau zancensa gaba ɗaya zai tattare ne akan tafsirin wannan aya ɗin mai malaman tafsiri suka ambata kuma mai malam yake gani shi ne daidai dangane da wannan shi ya fara maganarsa da wasawabu alƙaunu bi anna hadhihi al-aya muhkama yu'malu biha lam yansakha shay'un cewa magana da take daidai ita ce wannan aya tun karan farko ya kamata ka sani kai mai karatu cewa ayan nan ba mansuka ba ce la'alla mutum ya karanta littattafan tafsiri ba littafi ɗaya ba a cikin ra'ayoyin malamai wasu suna kan ra'ayin cewa wannan aya shafaffiya ce ma'ana an shafe ta tilawarta tana nan ana karanta a ƙur'ani amma hukuncinta an shafe da faɗin Allah maɗaukaki wa an kihul a yama minku kamar da zai zo ya faɗa sai ce wannan aya tana nan muhkama ce nan muhkama yana so ya faɗi cewa ba kishiyar muta shabe ba ko in ce ɗaya daga cikin fassarorin muhkamat da malamai musamman daga sahabbai har ibn abbas yana cewa ma'ana mansuha ko abin nan kai ilimin abin da yake nasikh da mansukh wato aya da take nasikha ga wata ana ce mata muhkam sai daga cikin wannan ma'anoni don haka dai ana aiki da wannan aya ba a soke ta ba hukuncinta yana nan lam yansakha shay'un babu wani abu wato babu wata aya ko wani hukunci da ya zo da ya shafe hukuncin wannan aya kun ji ban fassara ta da hausa ba yawwa da niyya na bari saboda mu ji yadda za ta zo da hausa din a kowace ma'ana idan an ɗauke ta ita wahiya mustamilatun ala khabarin wa tahrim wannan ayar abin da ke cikinta saboda dama malaman saɓanin da suka yi shine shin labari ne Allah yake bamu da yace azzani la yankihu illa zaniyatan labari ne me ma'anar labari mun sani a Qur'ani Allah subhanahu ta'ala yakan karrara abubuwa ya faɗe su a matsayin labari akwai kuma abin da zai zo a matsayin umarni akwai abin da zai zo a matsayin hani ko akwai kuma inda labarin yakan zo da ma'anar umarni ko walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan labari ne amma ma'anarsa umarni cewa mata da aka sake su su zauna ya zo da sigar suna zama al'adar su ita ce suna zama a tsarki uku bayan an sake su ma'anar ayar kuma shine lalle lalle su zauna su kadai tsarki uku bayan an sake su kuma wannan misali ne na ayar da take khabar ne bi ma'ana mene bi ma'ana am to shin wannan ayar ita kuma khabar ne bi ma'anan nahi shi ma khabar ne labari ne amma ma'anarsa kada a yi azzani la yankihu mazinaci baya auren wata mata illa zaniyatan aw mushrikatan ma'ana kada ya auri wata mata sai mai zina ko kuma mushrika haka ake nufi an fahimci zancen yawwa to sai ce khabar ne wa tahrif to sai ce shi a wannan aya ba a shafe ta ba tana nan tana aikinta sannan kuma ta kunshi khabar din ne lalle wa tahrim akwai kuma tahrimi a cikinta sai ce walam ya'ti man idda'a naskhaha bi hujjatin albattata wanda ya da'awar cewa an shafa wannan aya an tada ita daga aiki hukuman to bai zo da wata hujja ba kwata-kwata shine albattata sam sam babu ma hujja fikar malam ibn qayyim da ra'ayinsa a nan lalle da ƙarfi yake yasa yace ba amma zo da hujja ba tare da cewa sun zo da hujjojinsu yana nufin ba hujjoji bane ba su cancanta su zama dalilan da za a yi da'awar naski ba sai da dama na san kuma kuma kun sani da'awar naski a ƙur'ani tana buƙatar dalili mai ƙarfi shi yasa da yawa da cikin malaman ba wannan suka faɗa ba rikicewar fassarar ayan ne yasa wasu suka faɗi wannan ɗin amma da yawa kuma manyan su jumhurin malamai irin su har tsabari har su ƙurtubi daga baya da cikin waɗanda suke manya ne a tafsiri duk ra'ayinsu shine abin da ake nufi da annika a nan shi ne alwafi zai bayyana iskalin da ke cikin wannan da matsalar da ke ciki shi sa ya yi watsi da wannan ma'anar to sai ce wallazi ashkala min ha ala kathirin minan nasi abin da ya rikitar da yawa daga cikin malamai wabihun in ji mana shi a wurinsa ƙuru-ƙuru ma yake a bayyane yake bihamdillahi ma'ana shi bai samu rikici wajen fahimtar wannan ayar ba yace malaman tafsiri duk sun rikice akan wannan ayar sun faɗi abin da yake ganin ba shine daidai ba yace fa innahum ashkala alaihim qawluhu fadin Allah madauki da yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika ya rikitar da su cewa mai zina baya aure illa zaniyatan ba zai auri kowa ba ko baya auren kowa sai mai zina ‘yar uwarsa ko kuma mushrika. Hal huwa khabarun au nahyun au ibaha. Shin wannan labari ne ko ake bamu? Ko ku hani ne kada a yi, ko ku halacci ne ta ɓangaren cewa mai zina ya halatta ya auri mai zina ya halatta ya auri mushrika. An fahimci abin? Yau. فإن كان خبرا مبيش أهنكلي يتي فإن كان خبرا إلا باريني سوى ميزنا مزنا شي بايا أولا وتماتا سوى دتك ميزنا سوى دتك مشركة in wannan shine abin da Allah ke nufi da wannan aya malam yace faqad ra'ayna kathiran min az-zunati yankihu afifatan yace to mu mun gani da idan mu mun shaida sau da yawa ana samu mazinata maza suna auren tsararru katangaggu mata masu tsafta wanda ba sa zuba kaga kenan kuwa Allah ba zai faɗi abin da ya ce labari ne yake aukuwa kuma ya zama ba shi ke aukuwa ba kun fahimci zancen? a kun bambance tsakanin khabar da nahyi din ko yawwa wa in kana nahyan in kuma hani ne Allah yake yi cewa kada fa mazinaci ya auri wata mata illa mazinaciya ko mushrika fa yakunu qad nahazzani to zai zama kenan ya hana ma'ana Allah madauki ya hana mai zina an ya tazawwaja ya auri wata mata illa bizaniyatin kada ya aure sai da wata mata wadda take mai zina yar uwarsa au mushrika ko kuma mushrika wadda take kafira fa yakunu nahyan lahu an nikahil mu'minatil afa'if sai zama an hana shi kenan haramun ne gare shi ya auri mata masu tsafta kamammu waɗanda ba sa zina hani ne aka hana shi ko tunda an ce la yanki ma'ana kamar a ce ne la yanki ko ko la tanki in ana mukhataba da shi ko la tanki hu kamar da ke a suratul baqara a sai ce wa ibahatan lahu to ga wani gun iskali zai zama kenan an halatta masa nikahal mushrikati ya auri mata mushrikai kun gane ya je ya auri kafira ba ahalil kitabi ba ba ahalil kitabi ba to wannan abun yana cikin manyan dalilan ibn qayyim na cewa wannan zancen duk ba haka yake in an ce baya aure ko kada ya auri wata mata sai mazinaciya ko mushrika in abin da ake nufi nan dama akwai magana biyu in abin da ake nufi da aure don wasu sababin saɓaninsu a nan shine shin an nikahu a nan me ake nufi in abin da ake nufi da aure shine al'aqd wa tazwij daurin auren shi ake nufi ma'ana kada mai zina kenan ya daura aure da wata mata sai dai wadda take mazinaciya da aka santa karuwa mai zina sai zai ɗaura aure da ita au mushrika ko kuma ya ɗaura aure da mushrika to wannan kuma ya saba ma alqur'ani a suratul baqara ko wala tankihu almushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum a ku tuna wannan ayar in har abin da ake nufi da wannan ayar hani ne to an yi abin an hana shi wani abu an halatta masa wani abu an hana shi auren muminai mata saboda ƙazantarsa shi an halanta an halatta masa auren mai zina an kuma halatta masa bimnan wato impliedly an hana ko ba ma impliedly kuru-kuru an halatta masa tunda istisna'in ya nuna cewa wannan da aka ambata ta hukuncinta daban da abin da aka hana shi kake an hana shi an an halatta masa ya aure mushrika wannan kuma saba wa qur'ani ana fahimta har zuwa nan yau wazawani yau ibahatan lahu nikahal mushrikati wazawani da kuma mata masu zina wallahu subhanahu lam yurid dhalika qat'an yace sam sam sam sam ko Allah ba haka yake nufi ba falamma ashkala alaihim dalika yayin da wannan abun ya likita su talabu lil ayati wajhan yasihu hamluha alaihi sai suka yi ta neman wata fuska da zai inganta su fassara ayar da ita wannan shi yasa wasu yawwa gashi sai ce faqala ba'dhum wannan ra'ayin shine ra'ayin tabari shine kuma ra'ayin irin su Qurtubi da yawa dai daga cikin malaman tafsiri gashi yace fa qala ba'dhum da suka ga wannan rikicin in an ce az-zawaj bi ma'ana al-aqd wa at-tazwij yalzamu minhu ibahata ibahata zawaj wa al-mushrikat sai suka ce a'a don haka ashe abin da ake nufi al-murad min an-nikahi al-wat'u wa zina abinda ake nufi da nikahi anan shine mutum namiji ya taki mace ma'ana zinar ake nufi ma'ana kenan ayar me ma'anar ayar kenan azzani mazinaci la yankihu ai la yazni baya yin zina illa bi zaniyatin aw mushrikatin sai mace mazinaciya ko mace mushrika yaje samu wata ya zina da ita baya yi sai wannan faka annahu qala shine malam yake cewa kamar dai Allah yana cewa ne azzani la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika ko in an ce abinda ake nufi da annika shine me alwatu kuma dama kun sani a cikin littattafan fiqhu wanda da ya karanta iziya nan ƙasa ƙasa ai ya sani ko mana a cikin ababin nikahi ya kawo saɓanin malamai shin me ake nufi da annika hal huwa akti ne ake nufi haƙiƙatan wasu kuma majazan ko kuwa haƙiƙa ne fil wat'i majazan fil aqli ai kun da wannan ko cewa shin in an ce nakaha ana nufin asalin kalmar a larabci shigar wani abu cikin wani abu sai ya zama cewa ma'anan nikahi shine duhuli da mace alwatu amma kuma ana nufin a wasu wurare a ƙur'ani ana nufin al'akt wato ɗaurin ƙulla ɗaurin aure wani wurin kuma ya zama ana nufin ɗaurin auren shine ma'anarsa ta luga amma ma'anar da ake nufi a shar'ance alwatu kamar yanzu faɗin Allah maɗauki da yake cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra malamai duk sun ce abin da ake nufi anan da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar hatta tankiha ai hatta ya ta'aha zawjun ghayrahu ko abin da ake nufi da abin nan nikahi anan ba zaman daurin aure ba lalle a daura mata aure sannan kuma ta tare lalle a samu kwanciyar aure tsakanin mijin da ita wannan mata ta fuskar da lalle a samu ɓuyan hashafa kamar da dai malamai suka yi ta bayani a cikin wannan kun san wannan yau to shine sai sai waɗannan suka ce abinda ake nufi da nikahi a wannan ayar shine wasu saboda me saboda su fita daga rikicin da ke cikin in an fassara cewa al-muradu bin nikahi shine al-aqd domin in an faɗi wannan al'adun shi ne ma'anan nikahi yalzamu kenan an halatta a ƙulla ɗaurin aure tsakanin musulmi mai zina da kuma mushrika kafira wadda ba ahlul kitabi ba wannan kuma nassin qur'ani ya hana wannan kun fahimci zan don haka wannan ne sai kora su zuwa ga su ce to abinda ake nufi ba ƙullin ɗaurin aure ba a'a yin zina shine ake nufi da layan kihu layan kihu ai la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika to shine sai malam ibnu qayyim yace wa hadha fasidu wannan ma'anar batacciya ce gaba daya la fa'ida ta fi babu fa'ida ma a wannan zancen kuma shi me yake nufi gashi sai yace har ma da karin cewa wa yusanu kalamullahi an hamlihi ala mithli dalika wannan a kare kalamin Allah maganar Allah ya kamata ma a tsare ta daga irin wannan fassara ɗin me yake nufi da cewa fasidin ɗin a ce maka mai zina baya zina sai da mazinaciya ko mushrika wannan sabon ilimi ne wani abu ne da ya faɗi wani abu sabo da ba a san shi ba ko kuwa wani abu ne da dama an san haka yake shi abin da ke ba shi ne wannan kamar ma'amana shi yana cewa kamar ba a ce komai ba Allah ku ba zai maganar da za a ce ba fa'ida a cikin ta in aka ce mai zina baya zina sai da mazinaciya to da da wa zai an fahimci zancen sa to shi yasa yace wannan fasid ne la fa'ida ta fihi babu wata fa'ida me ma'ana ba fa'ida ana nufin lam ya'ti bi khabarin jadid bi shay'in jadid wa lam yudhif ilman jadid bai ƙara wani ilimi sabo ba abin da aka faɗa shi ne ga shi ne sai ce fa innahu min al ma'lumi domin ko sanannen abu ne anna zani la yazni illa bi zaniya ai sanannen abu ne dama duk mazinaci baya yin zina sai da matar da take mazinaciya sai ce fa ayyu fa'idatin fil ikhbari bi zalika wace fa'ida ce ke cikin a gaya mana wannan ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه يعني da yawa suka ga wannan maganar wannan fassarar ba daidai ba ce suka bugire mata amma ba duka suka bigire din ba dan kamar da ambata mana shugaban masu tafsiri wannan shine ra'ayinsa malam ibnu jarir at-tabari kuma ina jin babu tababa akan cewa shine shugaban masu tafsiri ko babu rikici akan wani shi yasa malam Muhammadu Lamini Shinkiti da ya zo wannan wurin ya ce malam Ibn Qayyim ni ban yarda da zancen ka zancen cewa wannan maganar har ba fa'ida a cikinta har yusanu kalamun lahi ba zai yiwu ba ya inganta daga ibnu abbas ibnu abbas a ce shi bai san yusanu kalamun lahi an misli haza ba kuma ya faɗa yace shi wannan zancen ba zai ɗauke shi ba yace ya tabbata akwai iskali a fassarar wannan aya amma ba zai yiwu wannan a ce ita ce hanyar da za a bi a ce ita kaɗai ce fassarar ba ita tabbas dole in za a fassara wannan aya labudda an yakuna hunaka nau'u ta'assufin sai da wani ci da ƙarfi sannan a fassara wannan aya musamman a abubuwa biyu in ma ɗaukar ma'anar nikahi bi ma'anar wat'i ga iskalin da ke cikinsa ko bi ma'anar aqd ga iskalin da ke cikinsa sai ba da wata mafita guda ɗaya ita sai dai a ce abinda ake nufi da nikahi a nan ba waƙin ba ne aƙadin ne a ce illa banda mushrika saboda Allah ya hana sai a batta haka ita wannan shine ta'assufin da nake nufi inji malam Muhammad Shinkiti kun fahim ko hango abin ma'ana a ce al-muradu bin nikahi al-aqd wa tazwij illa fi halati mushrika fa inna al-qur'ana qad harrama dhalika ma'ana abinda ake nufi da aure anan kullun daurin aure ake nufi bai halatta ba ko kada mazinaci ya auri wata mata sai mazinaciya abinda ake nufi kada ya daura daurin aure amma banda mushrika ma'anar mushrika saboda nassi ya zo a kanta a cikin alkur'ani suratul baqara aya da mu karanta an bin sai ce shi yana ga wannan ce mafita a fassara abin bi ma'anar aqd amma sai a ce illa kaza kun gane shi me ke nufi ko ba gane ba iskalin da yana nan da yawa amma da yake darasin namu ba na tafsirin ba ne la'alla in Allah ya taimu lokacin za mu zo kan wannan wai mala ya ce tab to amma dai maganar mai tsauce na ga da yawa daga mutane da suka karanta maganar ibn qayyim sun tafi zuwa ga ra'ayinsa ba tare da wani abu malam alqasimi yana cikin waɗanda mahasin ta'wil shi ma tafi zuwa ga wannan ra'ayi ita kawowa maganganun ibnu qayyim cewa ba wata fassara banda wannan ma lalle malam shinqidi bai karɓi wannan zancen ku karanta adwaul bayan za ku fa'idanta da yawa da abin da ya kawo ce lafazi ne mushtarak lafazi mushtarak kuma yufassar bi hada wa yufassar bi hada yace aka dauki wannan aslam da aje a ture maganar irin su ibnu abbas kuma na duba jiya na duba isnadin da ke cikin tsabari na zuwa ibn abbas lalle ingantaccen isnadi ne zuwa ga fassarar da ya cewa albin da ake nufi da annikahu a nan shine alwatu isnadin ingantacce ne haka akwai maganganun ba kamar yadda ya faɗa ɗin hakika aya ce mai wahalar a fassara ta in ji fa malamai yawwa kaga ashe ba abu ne mai sauki haka kawai kowa ya zo ya faɗi abinta ba a yi karatu a ƙara karatu a ƙara dilmiyawa cikin maganganun malamai ana nan ana nan insha Allahu tun da dai mun san al'ayat al-mutashabihat ba a cewa babu wanda ya san ma'anarsu je mun karanta wannan ko yawwa mutashabih ne wannan iri mumtan mutashabih ne nisbi ba mutlaq bane wato mutashabih da in wani bai sani ba wani ya sani to Allah madauke kara mana iyo to shi dai malam ra'ayinsa kenan cewa wannan aya ba haka take nufi bari mu ji abin da shi yake nufi thumma qalat ta'ifa kafin aje nan yace thumma qalat ta'ifatu wasu kuma suka ce hadha amun ay amul lafzi lafazi ne ga mamme azzani tunda an sa alif da lam kun ga lafazin umum ne la yankihu illa zaniyatan aw mushrika amul lafzi khassul ma'na ma'ana kenan amun yuradu bihi al khusus wannan am ne amma khusus ake nufi me ake nufi da wannan ana nufin lafazi ne ga mamme kai ka ce kowa ake nufi amma ana komawa ne zuwa ga sababin nuzul da mutum ɗaya ake shi ke tun da da mutum ɗaya ake ba duk daga baya duk wanda ya zo daga baya to ba da shi ake ba kaga shi ma wannan kusa da naskin yake ko ba haka bane yawa eh sai ce wal muradu bihi abinda ake nufi da wannan rajulun wahidun wani mutum ne guda ɗaya wa mar'atun wahida mace ce guda ɗaya su biyu da su kawai ake wa hiya anaq matar wata karuwa ce sunanta anaq albaghi ma'ana karuwa mutumin suna ce marsad ibnu abi marsad wasu kuma sun faɗi wani daban a wata riwaya shi yasa tabari ya kawo qurtubi ya kawo aqwal din guda shida saboda sababin nuzul din guda biyu ne akwai labarin da ya zo akan anaq akwai kuma labarin da ya zo akan wata matar daban da haka sai ware kowanne kamar kauli ne daban shi yasa suka kai kauli shida a wurinsa wa sahibuha da mutuminta fa innahu aslama shine marsad din marsad ibnu abi marsad al-ghanawi fa innahu aslama ya musulunta ne da ya musulunta sai yana da wata farka tun zamanin jahiliya to da ya musulunta kuma sai yana santa shi ne sai yake son ya je ya lalata da ita sai aka ce masa ai an hana wannan yanzu tun da ka musulunta wannan haram ne sai ce to me zai hana ya aure ta to tun da mushirika ce ita bata musulunta ba kuma tana nan akan wannan sai aka sai sai je nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nikahiha ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ko ya aure ta fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka tunda ko aya ta sauka a kansu sai a ce to iya su ake nufi lafazin lam ya umma kaga maganar kenan al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi anan ba ta aiki kun fahimci abin yawwa وهذا أيضا فاسد مالك بن القيم يقول والنجمة معناه فاسد فإن هذه الصورة المعينة wannan ayyananniyar surar ita kaɗai wa in kanat sababan nuzuli ko da ita ce sababin da a dalilinsa aka saukar da wannan aya fal qur'anu لا يقتصر به على محل أسبابه shi ƙur'ani ba a taƙaituwa a cikinsa ko dangane da shi ko a kansa ba a taƙaituwa a kan mahalli ma'ana bigire-bigire wuraren ai mawazi'i asbabihi ma'ana ba a taƙaituwa wajen fassara shi akan asbabun nuzul sai ka ce a tunda sababin akan haka ya auku don haka ba za a ammama abun ba zai tsallake tafi kan wani ba ku yi haƙuri yan uwa a cikin maganar mukan yawan bar abin da larabcinsa nakan ɗauka am da sauransu duk riga kun sani ko na san duk ɗaliban ilimi sun san me wannan to amma akwai wasu ƙila ba su fahimci abin ba in an ce amul lafzi khasul ma'ana da sauransu ina jin da nakan fassara da za a fahimta insha Allah ko yawa shi qur'ani la yuqtasaru bihi ala mahalli asbabi ba a takaituwa wajen fassara shi akan a bigiran ko sabuban saukar da shi walau kana kadhalika la batala al istidlalu bihi ala ghayriha inda haka ne to kenan zai zama kafa hujja da wannan aya akan wata matar ba anak ba ba wancan marrat ba zai zama batala ya bace ko zai zama kenan ba za ka iya kafa hujja da wannan ayar ka ce azzani la yankihu illa zaniyatan har kai wa'azi kai fadakarwa akan cewa mazinaci ba zai auri kada ya aura ko labari ne ake ba ko menene gaba ɗaya ma ba za ba sai zama ta tashi aiki ba za a yi kula ta ba wannan aya wa qala ta'ifatu wasu kuma suka ce balil ayatu mansukhatun kai ayan nan shafe ta akai tunda Allah ya ce wa an kihul a yama minku ko aurar da marasa aure a cikinku ‘yan mata waɗanda ba su da aure ko aurar da su tunda aka faɗi wannan to wannan aya ta shafe wancan ma'ana a je a yi aure sai ce wa haza afsadu min kulli wannan duk ya fi sauran ɓaci fa innahu yace domin kuwa la ta'arudu baina hatayn al-ayatayn shi nasfi ina ce ana yin sa ne idan ayoyi biyu sun ci karo da juna ta yadda ba zai yiwu ai jam'i ba ko in aka samu ayoyi guda biyu a fahimtar a hankalin mai fassarar domin ba zahirin ba hakikanin qur'ani ba hakikanin qur'ani babu ta'arudi a ce wata aya ta yi dama wata ta yi hagu an samu saɓani tsakanin wata aya da wata aya wannan ta ce halal wannan ta ce haram babu a cikin alkur'ani amma fi fahmil qari'i a fahimtar mai karatu la'alla zai iya ganin haka wata aya ta yi nan wata aya ta yi nan to abinda ake fara yi kafin a ce wannan ta shafa wannan sai a fara yin jam'i shine in wannan za ta fassaru fassara ta tsaya a ci gaba da aiki da ita wannan ma za a ba ta fassarar da za a ci gaba da aiki da ita to wannan shine almuta'ayyi shine ya waje ba ayi sai sai asali ma babu tufka da walwarar babu cin karo din aslan tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu wala tunaqibu ihdahuma al-ukhra ɗaya daga cikin wannan ayoyi الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك babu saɓani tsakaninsu da wa an kihul ayama. Bal, amara subhanahu bi inkahil ayama, abinda Allah ya umarni a wannan ita ma suratun nur ce, ma'ana aya ce a suratun nur, a can baya ma, a umarni ne Allah ya yi da cewa a aurar da marasa aure, wa harrama nikahar zaniya, ya haramta auren masu zina, ashe kenan za a iya barin akan duk marasa aure ku je ku aurar da su mazinata kuma sun fita daga wannan umumin haka kenan kowace za ta tsaya ta aikin ta babu bukatar a ce wannan ta saba ma wannan ballantana har a ce wannan ta shafa wani ana fahimtar wannan yau gonar gonar malamai aka shiga malaman tafsiri kun ga daɗin karatu ko kana karatu sai ka fahimci zancen ka ce kuma wannan zai sa ka ƙara ƙara samun tawabu'u ka ƙara samun nutsuwa a harkar karatu cewa karatu fa tsayawa ake a yi shi da gaske kuma sannan ba a rena masu yinsa a abubuwan da za ka ji an ce wannan har malamai su ce wannan ta rikitar a zamanin yanzu ka samu mutumin da zai ce maka kamar malin shinkitsi ya ce wannan aya tana da wahalar fassara ta kaga wanda suka zo bayansa sai dai su kama bakinsu ko ba ka ba ballantana mu da muke kokarin nasu muke so mu gane ko kawar mu gane nasu muke balantan mu fitar da namu ba kasa ai ta karatun da ai tai karatun musulunci fa'i ne da shi ya wuce inda kake tsammani Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ya kara mana aiki da shi kara mana ikhlasi وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة هو وذوات المحارم هو هكذا هو هو المحرمان كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة أي في الحج وذوات المحارم تندي بنا يا كاو ذوات المحارم بذي أطفين من حج أبنا من محرمة دكما محرمة هل ينزل daga mu'rima fil hajji kamar yadda ya haramta auren matar da take cikin idda wal muhrima da kuma matar da take cikin halin ihramin haji ko umara wa zawatil maharimi da kuma dangin nasaba yan uwa na jini wanda aka haramta a suratul nisa'i hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa ƙarshen wannan aya an fahimci abu فأين الناسخ والمنسوخ في هذا إن أكفت هكا توتيتي ناسخة وتيتي منسوخة أتكن وأن أيوي لا تدك أسورة ديسك فإن قيل تو إن أن تنبيا عن شيء فما وجه الآية ha malam kai me za ka ce dangane da ayan nan to an zo wurin ko in ji ko a zamanin ce kila وجهها والله أعلم Allah dai shine mafi sani ma'ana nan malai na faɗa zan yi istihadi na ne amma hakikanin abin da yake daidai din ko ma me shi Allah ya fi mu sanin sa annal mutazawwija cewa mai aure ma'ana mai yin aure ku gane nan almutazawwij almuridu lizzawaji ake nufi yawwa annal mutazawwija umira an ya tazawwaja ka gani mai aure ma'ana mai niyyar aure maniyyacin yin aure umira an umarce shi ne an ya tazawwaja almuhsanata al'afifata ya auri katangaggiyar mata kuma kamammiya in kullum aka ce kamammiya ana nufin mara zina yawwa ta tsare kanta ba ta zina ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana matanmu ka tsare mana ƴaƴanmu daga zina ya Allah ka tsare su ya Allah ka tsare su ya Allah ka tsare su Allah ka ba su haƙuri duk wanda ba ta da aure ya Allah ka ba ta haƙuri Allah ka hana ta yin zina ka ba ta haƙuri ka ba ta haƙuri ka ba ta haƙuri duk wani sababi da zai zo mata na yin zina ya Allah ka hana ka ba ta tsoron Allah a lokacin da ta miƙa wuya za ta yi ta fasa ta ji tsoronka ta fasa ta miƙe ta yi haƙuri ko shekara talatin ne za ta yi ba aure Allah ka ba ta kwanciyar hankali da nutsuwa ko ta taɓa aure da sun rabu da mijin yanzu tana son aure ta rasa Allah ka ba ta haƙuri ka ba ta haƙuri ka zaunar da ita cikin kwanciyar hankali Allah ka kawo mata miji miji na ƙwarai ba wanda zai lalata ta ba wa inna ma ubiha lahu kawai an halatta masa ne nikahul mar'ati bi hadha sharti ma'ana duk mutumin da ya nufin aure an haramta masa ko in ce bari mu ɗauko yadda ya ɗauko abin da ake nufi da wannan aya mai neman aure ya kai mai neman aure an umarce ka ne ka auri matar da take ta tsare kanta ta kame kanta ba ta zina ita za ka nema fi ma yabdu laka fi ma yabdu laka ko tunda duk abin da muke yi komai kana aiki ne da zahiri wani yana yi ba a sani ba wata tana yi ba a sani ba amma kada a tafi zuwa ga matar da aka san aikinta kenan yau a ɗauke ta a aje ta yau ai kaza ai kaza kuma kowa yana ji a jikinsa cewa ko mafi ƙarfin zato an san ba mai kama kai ba ce ko da ba a ganta ƙuruƙuru ta yi ba wanda kuma dama wannan yana hana a tuhume ta duk wanda ba a kama ta ba to ba a kiranta mazinaciya amma da tana ba da labari a irin waɗanda ba sa tsoron Allah ba sa jin kunyar kowa ɗin nan ai akan samu wasu sai sun yi sun yi har sun gaji ana samu Allah ya sauwaƙe mana zaka ji wata tana faɗin wannan wani ma yana faɗin wannan ya gama da kaza wani da bakinsa zai ce ya yi sau ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in banda natsuwa wato ta cikin gonar shaidan mutum ya kwantar da hankalinsa har ya iya gaya wa al'umma cewa abin nan da Allah ya kyamace shi ya hana har ya yi sau kaza Allah ya sauke to zaka ga wani ko faɗa yake ko an taɓa kama an gane to duk matar da aka san aikinta kenan to kar ya zama ita ce wadda za ka je ka nemi aurenta wa inna ma ubi halahu wadda aka halatta masa ko abin da aka halatta masa shine nikahul mar'ati ya auri mace bi hadha sharti da wannan sharadin wani sharadi cewa kamammiya ce mai tsare kanta ne ba ta yin zina kada ka je gun wadda take zina kama ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائده kamar da Allah maɗauki ya ambaci wannan a suratul nisa wa suratul ma'ida wal hukmul mu'allaqu ala sharti duk hukuncin kuwa da aka rataya shi abin da ke nufi da suratul nisa da suratul ma'ida inda ce muhsanatin ghairu musafihatin wala mutaqidi aqdan ai an faɗi wannan a nisa'i akwai shi kuma a ma'ida ko ita yake nufi yau ma'ana matan da suke katangaggu tsararru waɗanda ba sa zina kuma ba wanda suke rikar abokai da suke mistress da ake cewa ma yan dajuro ba yawwa wal hukmul mu'allaqu ala sharti shi kuwa hukuncin da aka rataya shi da sharaɗi an ce ka yi kaza in kaza ne ko an fahimci abin kada a yi kaza sai da sharaɗin kaza duk hukuncin da yake da irin wannan to yantafi inda intifa'ihi ai yantafi hukmu inda intifa'i sharti an gani hukuncin yana tashi in har babu sharaɗin mana duk abin da aka ce maka kar kai kaza sai da kaza to in fa ba kaza din nan to ba zancen yin kaza la salata illa bi taharati ko babu sallah sai da me sai da alwala to ashe kenan hukuncin sallah ya tashi in dai ba alwala an fahimci abin misali ne kawai na bayar to haka nan cewa mai aure kada ya auri kowa sai matar da take ko ma'ana mai neman aure kada ya auri wata mata sai matar da take katangaggiya tsararriya kamammiya to wannan sharaɗin in babu mata kamammiya tsararriya to ba aure kar kai aure kai ma kai haƙuri kun gane zancen shine ma'anan alhukmu yantafi inda intifa'i sharti wal ibahatu halatta yin auren nan kuwa qad ulliqat ala shart al-ihsani an rataya ta ne da sharadin ta zama matar katangaggiya ce wadda ba ta zina fa idan tafal ihsanu in har babu wannan tsare kai din ta saki kanta ballaga zaci to in tafatil ibahatul mashrutatu bihi wannan ibaha din da aka sharɗanta ta da wannan ihsani din to ita ma ta tashi babu ma'ana abin da aka halatta maka ka aura yanzu babu tunda babu wannan ihsani din ma'ana dai duk matar da take zina an haramta maka ka aure wannan shine abin da yake nufi da cewa akwai mene khabar akwai kuma tahrim din tahrim din yana nan fal mutazawwij dan haka mai neman aure in ma an yaltazima kun kun fahimci me yasa nake faɗin wannan cewa mai neman aure ai ta'un din da aka sa anan ta talab ce yawwa kun san ana itlaqin mutazawwij ai wanda yake yattasifu bi sifati kaunihi mutazawwijan ai sahiba zawjatin ma'abucin aure yana da mata akan faɗi wannan a ce hada mutazawwij aw ghayr mutazawwij to nan ba haka yake nufi ba al mutazawwij ai al muridu lizawaj shine malam ibnu qayyim ke nufi a wannan siyaki sai fal mutazawwiju don haka mai neman aure wanda zai yi aure imma an yaltazima hukumallahi ku saurari nan sosai a nan ne gabar fahimtar ra'ayin ibn qayyim din da ya rusa waɗancan ra'ayoyin ga nasa me yake nufi me neman aure imma an yaltazima hukumallahi wa shar'ahu ko dai ma'ana halayensa ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya karɓi hukuncin Allah ya yadda da shi ya tsaya a kansa shine iltizami hukuncin Allah wa shar'ahu da shari'ar Allah allazi shar'ahu wanda ya shar'anta ta ala lisani rasulihi bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam au ko kuma hali na biyu la yaltazimuhu ya ki yadda ya ki iltizami ya ki karba kun fahimci zancen? shi mutumin da yake da nufin aure ɗayan biyu ne halinsa ko dai ya zama shari'an nan da Allah ya ɗora kada a aure sai kaza sai kaza sai kaza ya karɓa ya yadda ya amince ya miƙa wuya ko kuma ya ƙi karɓa ya ƙi sallamawa bai yadda da abin da Allah ya ambata fa illam yaltazim to in bai karɓa ɗin ba fa huwa mushrikun to ya zama mushriki domin duk wanda Allah ya ce a yi abu ya ce shi ya ƙi karɓa ku fahimci zancen nan ba ƙin aiki ba a'a ƙin iltizami zan ba da misali yadda za a gane shi idan mutum ya zo ya musulunta yanzu me ake ce masa ya faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ya faɗi wannan ya musulunta ya musulunta sai a ce to yanzu ba lokacin sallah ba ne in an jima a zahar za ta yi misali don haka ka ɗauka a zuciyarka ka yadda da sallah in ta zo za ka yi in ya ce eh na karɓa to nan shi ake nufi da iltizami an fahimci abin iltazama an yumarisa al-hukm radiya bil hukm wa qabilahu ya yarda da hukuncin ya karɓa kuma in lokaci yayi zai yi aiki da hukuncin ya karɓi kuma in yana da dukiya ta kai nisabi zai ba da zakka shi ma wannan kafin lokacin nisabin ya yi kafin lokacin ba da zakkar ya yi ya yarda da hukuncin ya karba ana cewa iltazamahu an fahimci abin to a nan wannan zancen in mutum zai yi aure ko dai ya zama abin da Allah dinnan ya faɗa ma'ana abin da Allah ya faɗa dinnan ya yarda da shi ya karba ya yarda zai tafi a kansa ko kuma ya ce ko bai faɗa baki da baki ba ya zama cewa bai yarda ba bai karba ba to in bai karba ba mana yace fa huwa mushrikun to shi mushriki ne la yarda la yurda bi nikahihi ko la yarda bi nikahihi illa man huwa mushrikun mithluhu ya zama mushriki babu mai yadda da aurensa ya aure shi sai mushriki irinsa mun gane wannan ku domin ga siffar da yasa a kira shi mushriki rashin yadda da hukuncin Allah wa inil tazamahu amma in ya karbi hukuncin wa khalafahu ma'ana fi'ila iltazamahu wa radiyahu wa qabilahu bi qalbihi amma kuma khalafahu a aikace wa nakaha ma hurrima alaihi sai je ya auri wadda aka haramta masa to lam yasihha nikahu to auren bai yi ba saboda me ya auri shi dai musulmi ne tunda ya yarda da hukuncin Allah amma abin da aka ce kar yayi sai je yayi shi to aurensa ne bai yi ba amma yana nan a musulunci fa yakunu zaniyan to wannan sunansa me mazinaci ya je ya auri abin da aka haramta masa don haka zaman da yake da matarsa wannan da ya aura da aka hana shi zina suke saboda me aure batacce ne kun gane yanzu an samu mushriki an samu me mazinaci mushrikin an kira shi mushriki saboda me kin yadda da hukunci mai zinan kuma an kira shi mazinaci saboda ya yadda da hukunci amma ya ki aiki da shi kun fahimci zancen fa zahara ma'ana to anan zai bayyana gare ka zaka fahimci ma'anar la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan cewa mazinaci la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan din mai zina ba zai aure ba sai ɗayan wannan waɗannan mutane guda biyu ne wanda ya ƙi yadda da hukunci to mushriki ne wanda ya yadda da hukuncin ya ƙi aiki da shi shi kuma mazinaci ne to kar a aure shi shi ba wata bayyana ghayatal bayani kuma wannan abu ya bayyana kurukuru in ka fassara shi akan haka wa kadhalika hukmul mar'ati haka hukuncin macen ma yake ita ma ba za ta auri wani ba sai wanda yake mai wannan don haka an haramta mata ta auri mushriki wanda bai da hukuncin Allah ba an haramta mata ta auri mazinaci wanda ko da ya yarda da hukuncin Allah din amma ya yana saban Allah kar a aure shi malam yace wannan shi ake nufi da wannan aya karin tsokane ku kuma ga lokaci yayi kun yarda da wannan kuci Hmm? saboda ibn qayyim ne kawai wa kama anna hadha al-hukma yace kuma kamar yadda ma cewa har yanzu wannan hukuncin huwa mujabul qur'ani wa sariquhu huwa mujabul qur'ani wa sariquhu karka karanta mujib mujab موجب القرآن وصريحه أي هذا الذي يوجبه القرآن القرآن هو الموجب شيني اسم فائد الذي يوجبه شيني موجب القرآن وصريحه شيني قرقر القرآن معناه abin da za ka fahimta ma daga ƙur'ani kenan fa huwa mujibul fitrati alƙur'ani yana wajabta fitra wa muqtabal aqli ko in ce mujabul fitrati kai fa huwa mujabul fitrati wannan kuma shine abinda fitira ma fitira ma take hukuntawa wa muqtabal aqli shine abinda hankali ke hukuntawa ma'ana da qur'ani da fitira da hankali duk sun hadu akan cewa wannan ake nufi fa inna Allah subhanahu harrama ala abdihi Allah maɗaukaki ya haramta wa bawansa an ya kuna ƙarnanan ya zama marar kishi shi ne ƙarnan suna ne na marar kishi duk mutumin da yake marar kishi ana kiransa ƙarnan ko a ce da yuf da da yuf da ƙarnan ma'anarsu ɗaya ƙarnanan da yufan zauja baghiye Allah maɗauki ya haramta mutum ya zama marar kishi kuma mai auren karuwa mana in dai an san wannan matar tana zuwa kullum gun wani ko wani yana zuwa gunta aikin kenan an gaya maka ka bi sababi ka tabbatar ka gani kuma ka ci gaba da aurenta to sai ce wannan yana cikin abin da yake Allah madauki ya haramta fa inna Allah fatara an-nasa ala istiqbahi dalika jidda a cikin waɗancan malaman masu tafsiri na ga muku zancen nan ba ɗaya bane akwai matsaloli a cikinsa iskalin nan da malin shinkitsi ya ambata akwai ya kawo saɓanin malamai akan shin ya halatta mutum ya wuri mazinaci ya ko bai halatta ba asali a shar'ance kun gane zancen idan mutum yana da mata Allah kiyaye tana zina daga cewa tana zinan nan shikenan auren su ya ɓaci ko kuwa an wajabta masa lalle ya sake ta ko dai ya zama fashi ne tilqa'i wani ya taju ila dalil ko kuma ya zama hunaka amrun yujibu alaihi talaqaha wa hadha aidan yahtaju ila dalil shi sa malaman suka kawo hadisin mutumin da ya zo ya sami ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan matarsa tana zina yace rabu da ita yace yana tsoron ba zai iya hakuri da ita ba sai ce to sai ka barta yace to wannan ya nuna a ce in mutum ya so dan tsoron wata fitinar zai iya ci gaba to shi yasa anan malam ibn qayyim kun ga agun wasu malaman da ja akan wannan maganar amma shi ya dauki akan wannan abin da ya ambata cewa lalle haramun ne mutum ya zama da yusi marar kishi ya san matarsa tana zina kuma ya ci gaba da zama da ita wannan muktadar qur'ani da fitra din da hankali gaskiya haka ne mutum zai kyamaci abin to amma a shar'ance wujuban wajibi an yi fariqa ko kuwa zai iya ci gaba da zama ya mata nasiha har ta gyaru wanne ne hmm? wasu suna ganin zai ci gaba da ma'ana auren ba tilka'iyin ya lalace ba kuma ba ba wujuban aka wajabta masa ya sake ta ba amma ma'ana in da haka ne to ko awa ɗaya ko minti ɗaya fa mutum ya ƙara akan wannan lokacin da ya san tana yin zina shikenan fa auren sa ya ɓaci ya zama zina yake ka kuma abin kowa san ba haka bane don haka ko awa ɗaya ya ƙara ya mata nasiha cewa to ki ji tsoron Allah ya bi ta a hankali da nasiha da meye da meye in ma kyauta zai bata in ma tashi za su yi daga garin saboda su rabu da wanda take zuwa wurin su saboda shi ba zai iya hakuri da ita din ba duka in yi bi waɗannan matakan duka matakai ne da yake bi dan matarsa ta zauna a matsayin matarsa kaga a cikin nan auren ba tilka'i me ma'anar tilka'iyan automatically abin da baya buƙatar bin wani mataki ba haka kawai ya ƙare ba to akwai dai zance da yawa akan wannan kawai na ba ku na ba ku ishara ne akan wannan فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ألا يا جن متاني أكن مونا نوانا أبو دي كامرسا أبو دي أبن كامة شن استهجان لكجن أبو مباكا سنسا ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل شيسا متاني إن أنا سن أزاجي متون زاجي ممونة muna na zagi a kai matuƙa wajen zaginsa ƙalu suna ce masa zauju ƙahba zauju ƙahbati mun karanta wani amin hajji suna ko kuma ta hmm? na masu min hajji suna mun karanta wannan lafazin ibn jami'a ya amfani da shi lokacin da ke mai da raddi ga alhilli akan tuhumar aisha ko tuhumar aisha da ne ce ya za a yi a ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zauna a matsayin wanda ko a ce ya shiga cikin siffar da ake zagin mutum da ita mafi munin zagi shi ya san tana wannan aikin kuma a matsayinsa na annabi Allah ba zai ɓoye masa wannan abun a bashi a cuce shi ba in matarsa tana wannan mummunan aikin to lalle Allah maɗauki zai gaya masa in ku ba haka ba ya sani ya kyale ta to wannan mummunan zagin da ake yi kun yadda a ce an gaya wa manzon ku sallallahu alaihi wasallam irin wannan zagin a ce masa zauju qahba a gun laraba wannan yana cikin mafi munin zagi a ce maka matar ka mazina ce yafi Allah tsari fa harrama Allah ta'ala alal muslimi an yakuna kadhalika haka sai Allah ya haramta wa musulmi ya zama haka fa zaharat hikmatu tahrimi don haka sai hikimar haramtawar ta bayyana wa bana ma'anar ayati kuma ma'anar wannan aya ta bayyana wallahu muwaffiqu Allah shi ke ba da dacewa Allah ya ba mu dace wannan shine zancen da ko ƙarshen zancen da malam ya kawo dangane da fassarar wannan aya azadul ma'ad ya kawo shi ma irin wannan ya buɗaɗa nan bai buɗaɗa sosai irin yadda buɗaɗa a wasu wuraren ba kuma mahalli ne dai da yake buƙatar ɗaliban ilimi a ƙara buɗaɗawa a karanta ɗin a ga wasu ra'ayoyin a ga kuma yadda abu yake kar ku ce fa ni ba na tare da ibn qayyim ba haka nake nufi ina ba ku labarin abubuwan da malamai suka faɗa ne yau kuma a ƙara buɗaɗawa a karanta ɗin za a ga yadda sauran malamai suka ambata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake daidai muna roƙon Allah mu ya tsare wannan al'umma tamu daga yawan zinace-zinace ba ma yawa ba daga aikata zina ko guda ɗaya ne Allah subhanahu ta'ala ya tsare ya tsare ƴaƴanmu duk inda suka shiga suka fita Allah subhanahu ta'ala ya tsare su daga aukawa cikin irin waɗannan miyagun ayyuka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk